بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta Asabar 22 ga watan Jumada Tsari, shekara ta 1947, wadda ne da 13 ga watan Disamba 2025 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba mana karatu cikin littafin Ulatul Ahkam na Al-Hafiz Al-Allama Abu Muhammad Abdul Wahid ibn Abdul Ghani Al-Maqdisi. Idan ba manta ba Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. in ba mata mana cin kitabul jana'is mun kuzo kusan hadisan karshe-karshe na babu Allah ta'ala ya ya sa abin yayi mutakila ba mu karshe wannan babu ne baki da yau mala cewa an an abi Musa Abdullah ibn Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bari'un min as-sadiqati wal haliqati wash shaqqa الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها فيها فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمتين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وأن حديثي wasu su da yawa da mun saba karanta su sau da ba za mu yalwata bayanai a kansu ba za mu yi isharori shi kenan sai mu bar wato wannan babi a haka insha Allah ta'ala hadisin farko hadisi da mala ya kawo daga abu musa al'ashari abdullahi ibn qais ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce ya barranta min as-saliqa daga as-saliqa mai kwarmato lokacin da aka yi mata musifa ya fada mata wal haliqa da wacce take kekketa jikinta wal washaqa da wacce take kekketa wato kayanta al haliqa shine wacce take take fusge gashin gashin kanta fi al haliqa da fusge su saboda tsabar musifa yayi mata yawa wani hadisi mala ya kawo da shi saboda yi magana akan wajabcin yin hakuri lokacin da aka sami rasuwa hadisi ne da ake ruwaitowa daga abu musa al'ashari sunansa abdullahi ibn qais mutumin yaman ne ya daga cikin sahabbai da ubangiji ya yi musu daɗin murya yadda suke katin ƙul'ani to kusan wanda suke ruwaito wani hadisi daga wajensa ta hanya ne guda uku hanya farko shine hanyar ɗansa abu burda alƙasa ibn mukhaimira shine ke ruwaito wannan ruwaya daga wajensa alƙasa ibn mukhaimir daga abu murda ɗan gina abu musa al'ashari daga abu musa daga babansa banda kuma abu murda kuma akwai abdurrahman ibn zid ibn jabir abdurrahman ibn jabir al-nakhai shi ma ruwaya tana ce sayyid muslim ya rawato wannan ruwaya daga shi wato abu musa al'ashari banda shi kuma akwai ummu abdullah أم عبد الله بنت دومة امرأة أبي موسى العشعري وأنما ترسل كما رواية هذه سيد مسلم da ita wato ba a san ba a ga tantance yanayin wato zurfin ta ilimi ba ta amma dai da yawa wasu daga cikin malamai sun yi ruwaya a wajenta irin su Abdurrahman ibn Abi Laila irin su Iyad ibn Abdurrahman al-Ash'ari da wasu daga cikin malamai Imam Muslim kuma ya fitar mata da hadisi wanda wannan ke nuna cewa shi kashi ya amintu da yanayin karkwarinta wannan hadisi a hadisi ne da malamai ke kawo shi wajen nuna wajabcin a yi haƙuri abinda na farko aka ce matsala ya nuna ya yi baran-baran da biyinsa shi ne asalika ko ka karanta da salin ko karanta da sinin asalika ko asalika duka kusan ma'anansu ɗaya asalika shi ne ma ne fasara maka can gaba ce alisa tarfa a sautin ha'in da musiba wadda da zarar wannan wasifa ya faɗa mu gida ce take ƙara ji ta kwakwazo ga larabawa galibi akwai wani irin kuka na musamman da suke yi wanda idan musifan ya fada musu to wa irin wannan kuda ake gani ake ji suna yi saboda haka nan magana yana ishara zuwa ga abin da aka san larabawa suna yi mu kamar lokacin mu yanzu idan abin alheri ya faru sai ai buɗa to su a lokacin sa ko wani buɗa da ake yi to an kawai da kaji ka san ran wato a wannan rana wata musifa ta fada wani bango kamar yadda suke fada ya fadi to wannan shine as-sadiqa ar-rafi'atu sawtaha bil 'awi inda al-musiba sai al-haliqa shine al-haliqatu sha'raha inda musiba ita ba wacce take tana tana fufuje gashin kashin kanta yayin da wata musiba ta fada mata ta je ta rinda za ta yi musu wani abubuwan da kowa ya ganta ya ganta a musance sai kuma na uku mazala ce a shaƙa fi a shaƙa tu juyu ba inda musiba wacce za ta zo ta yi kikkisa kayanta kawai ta ce ita a barta ma ta faɗo tun daga sama kawai da mata fa ba a ma ta faɗan ba wani lokaci kawai iya magana ne kawai a ce mutum kawai shi a bashi zai faɗa rijiya zai kaza zai kaza sai sai da dai rike shi dai na dai kai je wasu abubuwa da ba shi ne ba amma wani lokaci dai ya cika baki ne kawai wanda ba sai shirin shi ya fa bi jin mutuwa to ya wannan hadisi malamai suna kawo shi wajen nuna wajabtun ai hakuri wajabtun a dangana kowa ne ubangiji ya hada mu alaka da shi mahaifi ko mahaifiya ko yan uwa ya kamata mu rika jin cewa wato ubangiji ya hada mu da shi kuma dama muna son wannan mu mai da soyayya tsakaninmu da makusanta mu soyayya ta addini idan muka mai shi suna ta addini to zai zama su muna ta salidan Allah kawai to sai ya zama wato yayin da duk wani yayin da ka rasa wani to shin da dai akwai ubangiji ubangiji zai muka kewa wannan shi yasa ake san biya yayin da kar mutum ya zama soyayya tsakanin shi da wanda yake kusantar sa kawai soyayya ce ta dabi'a a mai da ta addini inda ta addini ce ubangiji zai hakura da kai saboda ai shi yace ai hakura wanda ka fi so ne yace kai hakura kuma yace maka gashi ma zai baka wato ladan hakuri ayi da yawa cewa bashirin sabiri kai bushara ga masu hakuri saboda haka wannan yana nuna wajen cin a hakuri na an kawo mata saboda galibin al'amari mata ne suka fi nuna wato gazawa da kuma suka fi nuna wato rashin iya danna zuciya amma in su ma maza za su shiga ciki inda za a samu su ma maza suna da irin wannan ɗabi'a ko shakka babu shi su ma za mu kanta musu wannan hadisi mu ce anna rasulullahi bari'un min al-haliq was-sariq wa-shaq duka za mu karanta musu wannan sannan kuma nan ambatan musibu da aka yi a zahirin hadisin kusan za a takaita hadisi ne akan wato lokacin da musiba ta abu to kuma shi ma wannan tagliban ne ji malamai baya hana yayin da idan wasu su ma zama al'adar su ce in aka samu wato wani jin daɗi ya jin daɗi kawai su samu wani abu su banna ka san akwai wanda jin daɗi ya jin daɗi sai ce to yau bari mu je mu banna na yau saboda tsaba jin daɗi ko irin wanda za a ga wani lokaci wani abu ya faru sai a ce to bari a je shi da abokansa da sauransu a je a yi wani banna tukuna ko a je a yi wani albazanci wanda da yana daga cikin abin da zai shiga wannan hadisi ba za a ai nan duk da aka kawo an kawo tasliman masu yi a lokacin bakin ciki amma kai ma a lokacin farin ciki ya zo ya saukan maka ya zama duk yayin da farin ciki ya sauka saboda tsabanin farin ciki za ka fita hayacin ka haka ka fara yin wasu abubuwa da babu gaira babu sabab to yanzu wannan shi ma ma wato wannan ya kamata shiga cikin wannan hadisi saboda haka ba ya kunci kawai baki ciki bane har wasu abubuwa da ana iya samun farin ciki mutum ya zama yana yin wani abu da ke ya fita daga masu hankali da kuma dole a gaya mashi cewa wannan ba shirya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai hadisi na gaba hadisi na Aisha Aisha take cewa nan mashtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya kwanta rashin lafiya shi ga manzo Allah yana rashin lafiya manzon yana rashin lafiya rashin lafiya kuma ma ana nunnunka masa ne ba wai a nunnunka masa ake yi saboda ashaddul ashaddul nasi bala al anbiya wanda ubangiji ya fi kowa jarabawa jarabtawa su da jaraba mai tsanani su ne annabawa kuma wannan ba zai zama ya rage matsala da komi ba saboda ubangiji ne ma yake son ya ƙara masa matsayi yayin da ke bashi wasu jarabawoyi iri-iri da ya ɗauka lamma shtaka annabi sallallahu alaihi wasallam zakara ba'd nisa'ihi kanisa sai wasu daga cikin matayansa suka ambaci wani coci ra'ainaha wanda suka ga wannan cocin bi ardil habasha a ƙasan habasha yuqalu laha mariya sunan cocin kenan mariya وكانت ام سلمة وام حبيبة اتتا ارض الحبشة to da mare a cikin mata yan bazan akwai guda biyu daga ciki um habiba um salama da um habiba sun tafi sun yi hijira lokacin da aka yi hijira zuwa zuwa wato kasar habasha sun wasa daga cikin wanda suka yi zama suka tashi daga lokacin ba su aure maza Allah ba ita um salama tana karkashin abu salama ita kuma um habiba ramla tana karkashin ubaidullah bin jahsh suka tafi kasar habasha a can sai suka fa zakarata min husni hawa tasawira fiha suka dinka ambatan abin da suka gani na kyan wannan cutina shi za ga mu masallaci mu masallaci baya cikin sunna a tegar kawata shi da yawa aka yi kawo abubuwa ne na bukata kawai da abin da kuke bukata ku kawo muna bukatar lallausan kafin ku kawo muna bukatar fitilu ku kawo a ba da wani ƙari akan wannan to da yawa zaka ga magabata suna hana wannan saboda wannan ya daga cin abin da wato su ahli kitabu suka suka lalace a ciki wata sawira fiya kuma suka dinga yin wasu zane-zane a ciki fa rafa'a ra'sahu mazala yana sujjada kansa sai kawai daga kansa fa qala ta ulaika idza bata fihi ar-rajul salih wadannan mutane sun kasance idan wani mutum ne na gari ya rasu banau ala qabrihi masallati su je su gina masallaci akan kabarin akan kabarinsa su gina wani masallata a wajen kuma sawwaru fihi tilka sura idan su ƙara yin wani zane zanen da za su yi wanda wannan yana tafikin wannan mutum yana kokarin nuna ishara ne zuwa ga wannan mutumin da ya rasu kada manta da shi a ci gaba da ana kuma ganin cewa shi mata masa wajen ubangiji ubangiji zai fi karba zai kuma mai shi binne shi a wannan wajen zai ƙara mai shi da wannan ƙasa ta zama ƙasa ce mai tsarki matsalar da ya gama sai ce ula'ika shirarun halka inda Allah wannan su ne mafiya sharrin halittu a ban ƙasa a wajen ubangiji sana daga cikin wanda suka kowa sharri a wajen ubangiji Allah ya tsare mu wani hadisi hadisi ne kamar da Allah ya faɗa hadisi na Aisha hadisin da ake rawaito shi daga Urwa ibn Zubair danta dan dan gidan Asma'u a gidan Aisha ya girma wanda ilimin sa kusan a wajen Aisha ya same shi Hisham dan sa yake rawaitowa daga Urwa dan Urwa kuma yake rawaitowa daga daga Aisha zalla kun ga anan dai za ku ga ya faɗi abubuwa da yawa ya faɗi a wato mummunan ta'ada na ahlul kitabi na yanda suke kokarin kaddasa ashkhas suke kokarin wato mai da wasu jukkuna su zama suna da tsarkin da ubangiji ba su ba dama kuma galibi ahlul kitab musamman nasara su bangaren gulubi anan ne suka bace su zuzuta wani bawan Allah su yabe shi ya da ya wuce iyaka har su ba shi wato wani kaso na na wato ubangiji yin ubangiji to wannan kuma mu a gidan musulunci dole ga irin wannan aka samu yana kamanci shi da ahlul kitab in ka wanda ka sa ka same shi kuma shi dan tarar arab da kane zai iya daukar nasu shi ya ci shi ba zai yi ba dan gurgo aka to wannan kuma shi mana kamantacce ne kuma da Yahudawa don kaga wannan ai zalunci ke sanye to su ahli kitabi kullum su samu wani mutum ne guda daya sai a ce in ba shi ba babu wani ai ta zuzu tashi a mai da shi zan ba in ba shi ba kowa a yayi maganan hoto da aka yi hoto wannan kamar da insha Allah za mu yi magana shi a cikin kitabun tauhid na ganin mu wuce maganan hoto kawai kada bata mana lokaci amma dai magana bi inganci wannan tasawur da ake magana hoto ne wanda ake na zane ba hoto irin wannan na na wato kyamara da ake yi ba insha Allah idan muka zo katimu na kitabut tauhid za mu ƙara yalta bayanai akan wannan kuma da mu dai mai ishara lokacin da muke wato karatu a kasashen malam muna ba akwai dan magana kaɗan da muka yi akan hoto amma dai tasawur da ake magana kun kasu zane suke yi to kuma kuma har yanzu a yanzu hoton irin hoton ne misali za ka je ka ɗauko hoton hoton shi wanda wanda ya rasu ka je ka sashi a wajen kabarin wanda ai shi ma shiga ciki shi hoto kawai ana yin an samu rufsa ne daga cikin rufsan da aka yi shine hoton abinda matsala ya tabbatar da ƙananan yara a iya sa iya wasa da ya tsana alƙadi ya zake cewa to kaga wannan yana nuna cewa idan wani babban ma da zai hada musu wani babu ne to haka kuma shi hoto na wannan na zamani irin wannan da babban dalilin da sa malamai ke barin sa a saboda wato yanayin du'a'ul haja kun san mu duk abin da ubangiji ya haramta mana to za ku gane ba mu bukatar shi addini ubangiji in ya haramta maka giya to akwai wasu abubuwa dubin da mata za su maka za su kawai maka makofin giya din to shi wannan hoto a kusan a yanzu gashi ana ganin amfanin sa kuma in mutum bai yi ba to ba zai ce ba zai yi ba sai ya fada cikin garadi iri iri kuma ba ma zai iya kaucewa ba sai an samu dai ko taya dai an dauke shi wutar to wannan yasa malamai suka ce to kaga wannan baya ce abin da ubangiji harta mana ubangiji bai sanya wani kunci addini ba kada ka je a duba kawai in aka je aka duba kuma sai aka ga mazala yana alakanta masu kamancece ne yana da halittar ubangiji ashaddu nasi azaban alladhina yudahuna Allah fi khalqi wanda shi kamance shi da halittar ubangiji su kuma wannan kuma ba shi halittar ubangijin da bane ni in kun ga rashin ne da dai kuma gani in an ga an dauke da kisa ba ba yasa aka fito da wato kaje kaje na tsiya ba a da can ko a wajen wato laifi ne aka jaka dake hoto ai san kai ne kaga ashe kai ne da aka rike a wajen inuwa karshe aka rike suka ce to in akwai wani fama da fama kyakkyawa da za a yi sa hoto wannan babu laifi idan an yi shi wannan duka wannan babu laifi insha Allah muka zo kitabu tawhid akwai magana mai tsauri da malam zai kawo mana akan hoto insha Allah sai mu zo mu tattauna akan wannan matsala sosai saboda haka hoto irin wannan bai shiga ba nace hoto irin wannan ba ina magana iyaye ba iyaye wannan ba ya shiga yan uwa a kula da wannan eh ai ya shiga ko mutum ya je hutansa ne sai je ya sa a wani abu sai abu ya bi ya ciccire wasu abubuwa sai ya mai da shi wani zane to ai kaga zane kai yanzu kuma na'ura ta yi ba bambanci da kai da hannunka kai kuma na'ura kasa ta yi ba bambanci ai yanzu misali ba yanzu ba ba yanzu fiɗa ba ana na'ura na yi ba yanzu shi kenan sai ka ce sai ka ce sai ka ce kuma yanzu tunda ba kai ba kai kai ba da hannu ba sai ka ce sai ka ce kuma wannan fiɗa bai yi ba a ya riga ya yi wannan kaje ka dauko wani hoton AI a ina malam Jafar a ina malam Bakar Gumi a ina malam Wani malam Wani wannan duk haramun ne jama'a ke yi tsabata wanda ke nuna maka cewa wato muna muna ta wato nesa da ilimi kwarai da gaske ana ta shiga cikin halin gurba tunda a yi ɗalibai ilimi ko za ka suna wannan kuma wala wani zai baka mamaki wasu da suke da'awa suke cika baki cewa su manyan masoya ne na malam Albani Zaria wai sun je ko za su yi wasu tarin tare tare na shi ko sai suka je suka zanen babansa da babansa da shi ɗan shi kansa kuma zane to kun ga dama wanda shi ake gaya muku a galibi ko ba ku ci magin ɗalibansa ku je ku sauran ɗalibansa sosai su gaya muku ku zuba ku tawa a ƙasar nan ma yana daga cikin wanda ya fi kowa da imanta na abubuwan shi shi ha ta hoto na photograph ma yana hanawa amma saboda rashin ilimi da sauransu kuma kun yadda malamai su gaya muku ga malaman na a gindinku ba za ku su gaya muku in an gaya muku ba za su ba ko hana ta ma kanku sai kun fito ba kanku kun ta manganu da rashin hankali don haka yanzu kawai suka je suka yi wannan suka je suka yi wannan abu da din wannan wato sun tarihin nashi duk sun je sun yi zane zane a ciki ta ina malam gari zai karbi wannan ai baka ai baka ko ma me yake da fata wasa ce sai ka jare musu kayan sa da fata wasa ce yace shi baya so sai karbi da shi to amma da yake mutane yanzu galibi kowa ka san kun san Allah ya riga ya sanya tun da muke mun tashi ga iyayenmu dan mu yanzu duk mun tashi mun bude ido ne da lokacin da baka iyan nan to ita ita shiga shigar demokradiyyar ya riga ya shiga kwallon mu yayi kafin tuyar yanzu ko da yanzu misali wani musulunci za a yi ko shari'a to fa sai fa malamai fa sun dauko fa wato wani haiko da wani omo su san gaci sun samu na kwakwalwa sannan wato abin da muka koya na demokradiyya ya fita daga cikin mummunan abin da muka koya a demokradiyya shine wannan maganar da muke muke yi kowane yaro yanzu gani yake zai iya faɗin maganar da ya ga dama ya mishi ko bai mishi ba malam wani an ce bai je kaza ba an ce malam wani bai je ta'aziyya kaza wani ba saboda haka ni ina ganin kawai wannan bai dace ba ni a fahimta ta kai ba kai wa kai malami ne kai ai sai ka shiru ai in kai wannan harka ba me yasa ba ka shiga warke zama ina in aka ce me yasa ba shiga harkar likitoci sai ka san shiga yanzu amma dai amma har zai da sauki sauki saboda kowa ya san akwai magana akwai in je ba da wani magani aka aka mutu za a je a bukatunsa ba ka duk da haka dai ana ɗan kafa kafa amma yanzu malta an raina malta fa gaskiya wallahi Allah kama na mafita da gani da bayansa sai abu na gaba da maza ya faɗa shine yake cewa wannan idan mutum na gari ya rasu a cikin su ba nawa ala kabari yi musu sai su gina kabari akan akan wannan su gina masallaci akan wannan kabarin nasa wannan fanga wato gargadi ne mai tsananin gaske maza Allah yayi da ya gama sai ya cika sai ce waɗannan su ne mafiya sharar halittu a ban ƙasa mafiya sharrin halittu a wajen Allah ta'ala wanda ke cewa wannan abin da aka yi an yi babban zunubi a je wani mutum ya rasu sai a zo a gina a maida wajen masallata masajid a nan a ko da ba a gina ba lafazin masajid a je kawai tunda masajid wani jami'i ne aka kawo mun sha faɗa muka ce in ka ce daga masjid ne to wannan kana nufin masallata makanu iqa'i a'dha'ika lis-sujud wannan inda zaka je ka karke shi wani wani bigire ko masallata ko masallaci ko ka gina ko ka gina inda zaka je ka ka zuba wato gabobinka a wurin baki da to ne Allah masajid ya zama masjid sai kuma in ka ce kuma masajid anan bi fathil jim masjid in kenan wannan ana magana shi ka shiga gabobin baki da a'dha'us sujud arabu sujud wanda wannan shine ɗaya daga cikin fasohi guda biyu da malamai ke yi a wajen fadin Allah ta'ala wa annal masajid lillahi la tad'u ma'a allahi ahada cewa wannan masajid ana maganar gabobin ka na sujada kar ka je kai sujada ba wani wani ubangiji a wajen to wannan kowanne ai wannan hadisi ya shiga ciki a ka je kawai haka ka ce zaka ko da zaka bauta ma Allah ma auren ba ma zaka bauta mu shi wani kicin gaba ba wannan fa ba fa ana maganar fa na ce masjidin zaka tsammani cewa za a bauta ma Allah ne a wajen to amma aka ce za a bauta ma Allah a wajen da ake tsammanin wannan waje ya rasa wajen ana tsammani kuma shi zai ƙara tsarkin wannan wannan wannan ƙasar wannan tarbaya wannan shi manzo Allah yake magana shi zai ibnu abdul haq Muhammad abdul haq da yazo kan wannan babi a sai ce at-taqlidu fi man abada Allah inda qabri rajulin salih kausa harshe da manzo Allah yayi akan wanda ya je bauta ma Allah a wajen wani kabarin mutumi na gari yanzu so nawa da nawa za mu kirga masallacin da ake yi kaga ko dai kabarin ya je ya ci da masallacin kuma masallacin ya ci da kabarin nawa nawa za a kirga wannan wannan kaga ana a fili yake ba kuma wannan shine hadisi shi ɗaya ba ba hadisi ne shi ɗaya ba wannan hadisi ne da yawa suka zo a wannan babi ka je ka rubuta kitabun tafsir da lokacin makaranta malam da ya kawo mana wannan wannan hadisai ne kuma wani abu da zai baka sha'awa akan waɗannan hadisai da malami ke karanta su kaga ba ga bukatar dai sai an sha wuya yanzu kaga wannan dai ba wani wahala muka sha ba muka je gashi kawai katin da gashi ya biyo da mu haka wata za ka ji kawai an shiga gida mutum ya katin ya ƙara biyo da kai haka za ka duk inda ka shiga dai inda za a zo maganan jana'iza za a zo maganan wato mutuwa za a zo maganan tauhidi za ka ana kawo waɗannan hadisan za a ana kawo waɗannan hadisan ba wani hadisan da sai ka sha wahala ba ko ka sha ko ka ba kan kauya wani zarangwana ka sha wuya za ka kawo hujjarsu sannan kuma wani abu da zai kara baka sha'awa shine wannan duk a imatul arba'a kusan ittifaqi ne na malamai akan haramcin mutum ya zai gina masallaci a inda ke akwai kaburbura wannan ittifaqi ne na malamai al-aimatul arba'a da ma wasu su duka da yawa ma wasu daga cikin malamai ma suna cewa ijma'i ne na malamai ba wanda ya saba sai wanda yake son ya kama musulunci tarnaki kuma kuma dukkan sun ittifaqi su ne akan cewa haramun ne duk inda aka je aka gina masallaci a wajen kabari shi haramun ne a je a yi sanda wannan ittifaqin su kuma ittifaqin su ne akan cewa idan aka shiga ko ce da yawan su suna cewa idan aka shiga masallacin da aka aka gina akan kabari aka ji sallar bata yi ba sai ka san su kamar su kamar sallar ka ga zulmi sallar da kai sai sai ka fita wannan maganar malik ne da wani malik to wannan kasan shi sa zaka bi wanda ba ka mamaki kaga wai ana rigima da mutane da ahli sunna akan maganar malik ko wannan malik ne wannan malik ne da muka san shi al-tabi ake magana akan sa yanzu yanzu fatawa ne fa malik ya ce wani ya malik ya ce ka akan ta bismillah yayin yayin da aka tafi ha wajen sallah kuma ɗaya daga cikin ruwayoyin sa ne ya da wata ruwaya ce akan ta ma wannan ba sai ka ji ko ina ba wannan me yake suna wannan ishmawun ka ka duba zaka ga wannan magana ba sai kai da gisa ba zaka gani inda inda ya kawo maka manganu na mazhaba akan wannan amma akan wannan za a zo a tarjima da kai a ce a ce ku kaje ka kawo addinin baki amma yanzu akan wannan wannan kuma shi ba kwalli shi a bayan wannan shi magana ne na musulunci da kwarshin da kuma kauce mata tauhidi wannan ko ba ku miji fikihu ne fikihu sai kawai da kauce ma ko ma da yana da magana akan wannan kawai da ɗaya bar ɗaya daga cikin fitawar sai na ji ɗaya ɗaya fitawar yana da aka yi ikari to amma kaga a kasar nan yanzu wato dokin mai baki ne ya fi su haka dai mutane ke san su kawo manganu a kawai in musulunci za su faɗa shi don kawo maganar balkiya amma wallahi ba balkiyar da suke bi ba da yawan su duk masu shiga baki da mace nan mun faɗa mun kanatawa ba wanda zai tashi tun daga safiyar su har yamma har yamma ya kai bacci ya ce bai saba malik malik babu babu shi kuma a ƙasar nan ba akwai masu karanta bismillah a masalatan su ba a fili ba za ta alhamdulillah rabbil alamin sun sifar cewa bismillahir rahmanir rahim ta ce alhamdulillah ba kwaji da malkiya ce wannan ba ba malikiya ba ce amma kaga wani ya halatta baka da yi magana ta ce addinin baki addini ne dan saudiya baya kuma da yawa ma wanda so suke rigima ma da masu cewa addinin baki su ma bakin ne domin a su wannan abin da suke magana su ma dai a Najeriya da shekara shekaru ne da in ka ce kungiyar izalan ma to in ka cire mata yan shekaru shikenan su ma shekarun su daya dan ka iya cewa misali ko ta kadiriya akwai ta ko tijaniya akwai ta ma kai ma akwai ta shi ma ya kawo shikenan duk baki ne duk mazan baki kowa kowa ya ya da baki ba ko shi an huta ba Allah ya kyauta saboda ka magana wannan yana daga cikin maganar Malik maganar haramcin maganar haramcin wato mutum ya je ya ce zai gina masallaci akan kabari wannan in ka duba cikin mudawwana zaka same shi cikin ashafa ba ana kanta ashafa ba dai ake da waɗannan in abu bakari su ake a wuce ne ban sani ba ni ban taɓa wato ban sanya suke abu ba fasara ba tartibul madarik na alqadi iyad in kun je za ku ga wannan za a ga wannan maganganun alfuruqul fiqhiyya na alqadi abdul wahab za a ji a ga almuntaqa na albaji wannan duk malaman malikiya ne ba wanda ya ce waɗannan shi ya kora nan daga malikiya shi ya zauna a malikiya wallahi yana kora shi ma ya fita ba wani dan ba wanda ya kai waɗannan hidima ga malikiya akwai al-mabsut na Isma'il ibn Ishaq al-Qadi al-mabsut sai yanzu babu ita amma da yawa ka shiga littafai na malamai za ka sa da kuma garu na Malik musamman akan wannan babu babu na ziyartar kabari da sauransu za ka ana kawo wannan wannan maganganu da amma za ka akan wannan ne bai aka yi Ibn Taymiyyah tare dangi akan akan wannan matsalar fa cewa ba na maganar ziyara da sauransu da kabari ba a yi kaza a kabari da sauransu da kuma cewa bakar a ce na karka ce za ka tashi daga jiya ka ce kai kamar matsala za ka tafi za mu zo insha Allah kan wannan magana din sun da shi ma akwai wata magana nan da ake suke dan yankowa na Dr. Ahmad Mamba to mu kuma sai mu zo mu ahli sunna mu mun huta mu ba wani wanda muke makara a harka ta ilimi muka zo kawai haka muka faɗi katu ne yayi ma wani daidai bai mushi daidai ba mu bai shafe mu a banda shi akwai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud a cikin Sahih Bukhari yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin wato nake zama ya taqasim al-anwa' na ibn hibban mazala yake cewa inna mishnarin nasi man tudrikuhu man tudrikuhu sa'a wa hum ahya daga cikin wanda suka kowa shari a banka sa'a mutane shine wanda wato sa'a an tashi kiyama za a busa kawai tashi kiyama suna rayi mazala da zai fara nabi da zai biyun ta sai kuma yace wa man yattakhidhu wa man yattakhidhu al-qubur masajid da wanda sai rikan wato kaburbura a masallatayya za su suna sallah a wajen suna tuma suna bautan ubangiji a wajen kar ku manta fa wannan fa ana fa magana fa mutum ya je bautan Allah a wajen ba fa ana magana mutum ya je ya ce kawai ya je ya ce zai nika gari sai ce ya daga tun daga Morocco ko tun daga Sangal shi dai da ya rasu ba zai je ya ce shi ba fa ana magana magana yanzu ba ana magana kawai ka je ka ce zaka bauta ba Allah a wajen shi ne ake cewa ake kawo waɗannan wato razani masu matsalolin gaske balle kuma a zo a ce za a zo a kawai ka ce ka ce za ka zauna ka yi ibadanka ko ka ce za ka zo ka wasu sallolinka a wajen saboda kana ganin ai kusa da wannan ne ko ka ce bari ka ɗibe shi kewa ana kata qur'ani yana ji ana kata diwani yana ji ana wasu wazifa yana yi yana ji a wajen sai da zai ji ba zai ji komai ba wanda ai wasu maganganu ne ya shiga ya riga shi ya shiga rayuwa ta barzahu saboda haka ko ana so ko ba a so wannan abin abu da kofar shirka ce yadda za ka ga an ji an kawata wuri ana mai da ana nema a mai da wannan waje da mutu wurin kuma waje da za a dinga yawon shakatawa yawon bude ido wannan ba Allah ya riga ya rasu inda ana son a sunna sai a je a kashe makabarta ta abuta shikenan kan makabartar ma a je a shige da shi ne ba ba mai gane ba shi ne ko ba shi ne ba to ma ne za a gane ma da a kashe makabartar ba da bayan ba to amma shi kan shi Muhammad Bukhari lokacin da da ya rasu aka je aka fara yin wasu ‘yan dajiya ba kabarin ana waye aka fara musu waɗa masu rage ba ba ne da mace ne watakila da zai da yin bawai ba da ne masu ilimi ne ba amma da aka fara musu waɗa ina tsammani a sanar rage wasu abubuwa in ban manta ba kamar kabarin wani lokaci aka ƙara nunowa kuma daga baya dai wasu ‘yan dajiya da suka fara masa tage cin baki da suka fara masa gaba sun rage to amma yanzu wannan kaga yanzu me ake sa a faɗa yanzu kaga nan nan gaba idan ya yi wannan su suka yi ko ‘yan siyasa suka yi wannan aikin da me za ka hana su ana magana sai to ga wani babban shehi shekarar sa ɗari a Najeriya yana yana wato yana malanta a Najeriya ya rasu kashi ana mushi ado an yi kaza an yi kabar nashi to zani kuma wannan ba yanda za a yi wannan ya zama gashi ne kuna kan ni muna karantawa ba wai wani mun matsa ba kanmu ne sai mun ji mun kawo hujja ba mu galibi ma wato ina tsammanin ma ni ba wani kabila biyu da mu ba mu taɓa tattauna waɗannan masayi ɗin ba wani ko ce za mu yi raji ko wani abu duk wannan wani abu ne ma'arufa wani abu ne sananne ba yau baka fasa a faɗi ba dan mun sa a faɗi da ba dai a muka zo ka dukan wannan za mu faɗi ba da yadda za a ce wannan abu zai zama daidai an ji addinin manzo Allah ne ba kuma wani sabani yake da shi ba ina ku je ku samu wannan ittifaqi na malamai ne kuma magana akwai magana su Imam Malik akan wannan wanda suka fi kowa ba daga cikin mazahib da suka kowa tsanani akan haramcin wato je abota ma Allah a wajen kabarin wani bawa Allah daga cikin malikiya suna da cikin su kowa tsanani a cikin kitabul mabsu na na al-qadi za ku ga duk ya ka kawo wannan maganganu imam malik yana da maganganu ba shi akan ma ka ce kawai kai yanzu ka gari ne kai za ka ce kai tafiya wanda in ka ka gari shi za ka tafiya ce za ka je ka kai ziyarar kabarin kabarin wani ya ce kai shi na maza Allah ba ke hana ba na maza Allah ba yanzu akan shi ake tauri ba ba ce dan tamiya ya hana wani da wani da wani da wani bari mu zo za mu sai mu karanta maganar imam malik a gaba malik cewa karat ummu salama wa ummu habiba atata ardal habasha ummu salama da ummu habiba sun je kasar habasha shine suke labata mazala ummu ummu salama miji da shi da abu salama lokacin da suka yi hijira tare suka yi hijira daga baya kuma ya dawo mazala ya tafi madina shi ma sai ya je ya ci da shi a madina ya halarci yakin hudu aka kashe shi a wannan yaki daga baya kuma manzo Allah kuma sai ya aure ta kuma ya shiga da rike mata yaranta ita kuma ramla ummu habiba ta tafi da mijinta shi ne sunansa Ubaydullah ibn Jahash Ubaydullah ibn Jahash musulmi ne a lokacin ya tafi da aka tafi kazan Habasha to sai ya sami sai ya sami sai ya sami wato rashin arziki bayan ya tafi ba musulmi ya sami wato alfarman sahabataka da manzon Allah da ya tafi kawai sai ya ga wannan yan shagulgula da arna ke yi da kiristoci ya ba shi sha'awa sai ce shi zai bar addinin musu addinin sa amma duk a lokacin da ita kuma su rabu da Zainab ba ita Ummu Habiban ba Ramlatin bai ba su rabu ba haka aka ci gaba da wannan wasu za ka suna kokarin cewa su musu da wannan ba ta za a yi Abu Sufyan ya ci wato Hiraql ya tambaye shi cewa ai ba wanda ke barin addinin manzo Allah kuma zai za zo a ce wannan wayar cewa shi wannan bawa Allah gashi ya ya rasu to wannan kuma duk ba ba haka ake ma harka ta ilimi ba shi harka ta ilimi tsayawa za ka tabbatar da shi idan an ce a dunkule kusan galibin a mutane a cikin kashi ɗari kashi casa'in ba sa yin ridda ba wanda ba shi kila kuma a samu sun su tabbas ai an samu wanda suka taɓa yin ridda ba akwai munafikin da akwai wanda ya zo ya taɓa musulunta ba ya fara zama ma sakataren manzo Allah daga baya ne ya je kowa ruwa ya rinka manzo Allah ya rinka manzo Allah ƙarya ba ce wasu abubuwa nan da yake kaza ya rinka mushi aiko musu da wasu muyagun maganganu kada ya ya ce a je a nemo shi haka wannan ka me za ku faɗa kan wannan wannan hadisai ne duka suka tabbata akan wannan ma'arifatu sahaba na su abu nu'aym ibn manda ma'rifatu sahaba ibn manda sun fitar da isnadi zuwa ga az-zuhri zuwa ga urwa zuwa ga aisha sun bada labarin cewa wannan mutumin ya sami ya ya tanassara ya zama kilisa daga baya wannan isnadi ne isnadi sai isnadi ne hasan ko ma jayyid saboda abdul wahid ubaydullah ibn abdul wahid ibn sharik thiqatun saduq to wasu na cewa wai ai az-zuhri muhammad ibn yahya ibn khalid ibn faris az-zuhri ya kawo riwayar amma bai shi tanassara ba shi da ba kuma bai ce kuma bai zama ba musulmi ba sannan kuma duk malamai na musulunci ni ban ma ga har yanzu wani wanda ya ce cewa bai zama ba in ba malamai yan baya ba zaka ga a zuhuri shi ne ruwan kiwa hadisi ya faɗa zaka ga urwa ya faɗa zaka ga muhammad ibn ja'far ya faɗa zaka ga musa ibn uqba ya faɗa zaka ga muhammad ibn saq ya faɗa zaka ga al-waqidi ya faɗa malamai da yawa sun faɗa ba ba wanda ya saba sai ka tabbatar da shi kawai a buta wannan bawa Allah da ya samu rashin arziki da ba musulmi ne da can ya tafi kasan Habasha kawai shi gugula suka dan dame shi kawai shi kenan sai ya zama ya zama ma ba musulmi ba har ma yakan zo ya dan gaya musu baka ya maka amma dai a lokacin a lokacin kuma ba bai yaƙi musulmai ba kuma har a lokacin yana dai sa da dan mutunci su ya kan dan musu musu magagalu cewa mun gane ko ku gane ba wato yana ganin kamar da sun an shi wannan sabon addini da ya fi musu to daga baya bayan ya rashin lafiya bai jima ba kuma sai wato ya rasu sai ubangiji ya ba ta ramla tsirin musaya musaya da alkhairi ummu habiba sai zama mazala ya ya aiko ya nemi aurenta har abin da kuka sani na shi na jashi na abin da ya gudunmawa da ya ba maza Allah ya tabbatar aka yi auren ya biya abubuwa da yawa kuma ya sa aka kawo mushi ita ita madina to wannan shi yasa suke ba da wannan labari cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai hadisi na gaba hadisin shi ma daga Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mardihi alladhi lam yaqum minhu a rashin lafiyar da bai miƙe ba la'ana Allahu al-yahuda wa nasara Allah ya Allah ya la'anci yahuda da nasara ita habu qubur anbiya'ihim masajid suka rike kaburburan wato annabawan su matsayin masallatai da rashin suna yi masallata a wajen suna ibada a wajen to ku duba ga wannan hadisai da malaki kawo da su dake dake aka ga hadisai na afili yake yanzu wani tawili zaka iya ma wannan hadisan yanzu ba ana magana fa kaje ka bauta ma shi wanda ke cikin kabarin ba ana magana ka je ka rike shaudin masajid kana bauta ma Allah fa a wajen kabari a wajen wurin malamai dokan biyu ne in kabari ya riga masallaci zuwa masallaci a rushe shi in masallaci ya riga kabari zuwa a je a kwakulo wani kabarin a fitar shi da duk ɗayan da musulunci ke cewa kar a kwakulo kabari ka a mai kabarin wato ka a ma gawa ta addanci a haka yana cewa shi ya zo wannan a je a fitar shi yadda za a yi ba a yi ai kaga abu ne mai girman gaske wannan kuma duk fata haka ba wannan duk malik haka zaka samu fitowai su akan wannan Malik Malik a inda kawai yayi magana cewa ana iya yin sallah a a wannan akwai wani malamai su malamai da suka yi magana cewa kabarin in in da masallaci shi je same shi to in dai ba yana kan alƙibla bane yana can gefe to sai musu sake jiki sun ce wata irin babu sallan ba suka ce yana gefe ba yana gefe amma da yawa malamai suna cewa ba shi ba da babu ba wa sallah daga kabari wanda shi ne zahirin wato abinda da yawa daga cikin magabata suka tafiya zuwa gare shi imam malik ya daga cikin wanda ya tsauri kan wannan imam malik kadai ya halatta aje in a samu wani kabari a masallaci aje a sallah a wajen ne idan ya zama kabarin ya riga ya riga ya sani ya riga ya sani a cikin albayan wata tahsin ibn rushd al-jadd aka tambayi imam malik cewa to ya maganan al-makbatu al-afiya kakamta wacce take sallah sun sani sun rije dike sun zama kasa amma manta ma sun taba zama sun taba zama akwai wasu matattu a wajen ta ce eh to inna ma yukrahu zalika eh kawai an kire saboda dama zama akwai mutane a wajen kare zama an murki masa an riki wato makamata a masallaci hadhihi almasajid lati tubna alaiha wannan kawai ana nufin masallaci da ake gina a kan wannan kaburbura ne walau anna maqbaratan afat inda wata makamata za ta riga ta sani ta baje habana alaiha masjidan sai suka gina yanzu gina masallaci akai fashtama ofi suka je suka hadu suka sallah a wajen lam ara bi zalika ba sai ina ganin babu ne ka ji fa abin da babu ne ke fa yake faɗa ba sai fa idan fa an sani fa sun zama babu su ba su ba kayan su kuma wannan ba malamai suka yi ma wannan magana ne ta imam malik kaidi suka mata yadda dajiya suka ce wannan kuma sai in ba da mummunan tarihi cewa jama'a sun mai da wajen wani waje mai tsarki misali kaga kaman shehu zan bin fodi ai kaga yanzu watakila in ba ubangiji ya ga dama ya rike mishi jikinsa ba sai kaga aka iya cewa kila ya sani in aje addu'a to amma kaga ana da mummunan tarihi kuma aure to kaga ba dama kace ko da ta sani yanzu ka je ka ce aje abota Allah waje ba zai yi ba kai ruba ga da musulunci kokarin share waɗannan maguzanci a ba abun mamaki a cewa yau wasu da suna ilimi za su tara su yada mutane wannan maguzancin kuma a lokacin da al'umma suke ishi ruwan ilimi jahilci yake al'umma katutu wannan abun kai ne kwarai da gaske wani abu kai ciwo ne don ba ko ba tukashin su bayan ba kowa ke wannan ba ba kowa ke irin waɗannan abubuwan ba Allah kyauta Aisha rike cewa wa laula zalika ubriza qabruhu in ba dan ana gudun ka je a rika kabarin sa a wajen kabarin ma'aiki a matsayin masallata a wajen ba da an bayyana ma kowa kabarin sa ya gani shi ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjidan kawai dai an guji kar a je a rike shi masallaci ne Aisha me take nufi anan ba tana nufi ta tokare hadisin da Abubakar ya kawo na cewa annaba idan suka mutu a inda suka mutu ake binne su ba ba wannan dama akwai shi dama kuma ai za a iya yin shi kuma sai a bi kabarin mu a bayyane dama su sahabbai da suka yi suna tare da annabin su saboda sai suka zo suka killace wannan wajen su tun daga lokacin sai aka sai aka aka killace shi musamman ne lokacin da Umar ya rasu Abubakar da ta Abubakar da mazalin haka dukan su wato ka aisha aisha tana alaka da su da kud da kud wadaka in ta je ta ci gaba da zama da su da bala babu wani amma daga lokacin da aka da Umar ta ce ga lokacin kuma sabai suka bi aka tuce ko ina kuma aka mishi bakaran tushewa ba bakaran toshewa shine ba wata inda za ka ce wai wai wai ya zama wani ɗakin da za a iya shiga a wasu abu babu babu shi kwata kwata tun daga lokacin sai na umar tun daga lokacin sai na umar an sake bukatar a sake ɗan yalauta don wasu suna cewa to ai yanzu me kuke nufi ai ga yanzu wahabiya suna magana cewa yanzu Allah ya ba su dama yanzu ba wahabiya ne Allah ba su dama kabarin ba in za su yi in za su yi in za su yi kabarin su wuce samu kaza ka sani ne ba dauke wuta kawai za a yi ba za a koyi ba sai dai an gama gyaran ba haka suke ba za su za su gyara gyaran kaba su ba haka su akwai mai sani in za su yi wani abu su wani bututu a kasa wa zai sani ba mai sani kana magana cewa wai ai yanzu su dan samu dama za su je su na kabarin su ce za su yi kaza su yi ta'addanci kaga wannan duk yana daga cikin wato abin da zai baka mamaki mutum ba ya ce yana faɗin wani da ban gani an su suke ba suke tasallu tsaye yanzu akai su suke harkar cikin su a wurin yanzu suke wato cin arziki su babu baka wannan ce kari a wajen sau da aka tun daga an yalwata masallaci tun daga lokacin sai na umar sai na uthman amma wanda ya tunanin cewa wannan an kaga lokacin da manzo Allah ya rasu ai wannan inda yake ɗakin Aisha ai ɗakin ta ne gidanta ne ba ba ba a ci masallaci balle masu cewa wai ai yanzu ana ci masallaci ba a ci masallaci a lokacin dan ba masallaci ne ba har kuma lokacin banu umayya sai da aka je shekara ta 98 a lokacin walid ibn abdul malik 88 abu 88 lokacin al-walid ibn abdul malik sai ya aiko ma gwamnati na lokaci Umar Abdul Aziz cewa yana akwai bukatar fa ƙara yalwata masallaci yanzu kuma to kuma daga cikin abin da ya gaya mishi ne wannan ga yanda za a yi da masallacin shi wannan kabarin duk da dai za a yi wani bariya za a yi wani ɗan katanka ko waye amma dai shi kawai ya shigo a wuce wurin da kuma ɗakunan mata matsala duka umar abu da ya ji an yi magana kawai sauran su bai sai da ji ya ji ya wato gaito malaman madina tun su ne malamai a lokacin to da yawan su ba su ba da goyon baya ba wannan in mutum yana sai ya je duba ya je duba akhmarul madina na ibnu shabba al-bidaya wa nihaya na ibnu kathir ya je duba al-kamil na ibnu al-afif da dama sun kawo ɗan labarai daga cikin wanda ya inkarin cewa dan me za a shiga da kabarin mazalaci masallaci lokacin da akwai Sa'id ibn Musayyib Sa'id tabi'i shi shi dan me za a haka ba a cikin sunna wannan to tun a lokacin wasu yin inkari to amma kuma a hakan yanda suka yi kaddara su bani uwan sarka ne sun yi haka da ma sai ubangiji kuma ya musu tawfiki sai ubangiji ya musu tawfiki wani shi kabarin koya yanzu in ka tafi in ka samu wani wanda ke ba askari a wajen aka ce an ce in ka tambaye shi zai gaya maka cewa to kaga daga nan daga nan ko ko ka tsaya a wurin mu ba ko da hidin masjid ba ba za ka yi ba dan baya cikin masallaci an riga an sa wani wasu abubuwa a abin nan ibn taymi ibn al-qayyim za ga a cikin duniyar sai yana magana ubangiji mazala Allah ya kiyaye da yake Allahumma la taj'al qabri wa tani yu'bat wannan ajar mazala yayi sai Allah fa ya ansa addu'ar sa ba a haka ubi salatatul jidran sai ya gewaye shi da wasu bakararin duwar wasu katangu guda uku ko a yanzu a yanzu inda ake a wannan hali kabar matsala ba a cikin masallaci wannan haka yake kuma su mawa kuta sun faɗa su masu wajen sun faɗa kuma a yanzu suna ta alama a wajen to ya za ka lokaci kuma ya cin talaci kuma in ba kana ƙwarin ɓada sabu ba kuma cewa yana kusa ai wannan ka isa kace ai duk masallacin din yanzu mutum masallacin wannan madina masallacin ma'aikin ai ya ɗauke madina na lokacin maza da baki so yanzu ka zo ganin ka zo ka ce ka zo ka ce wai ai kaza kaza kaza ai dai wannan dama in ka ce wai ya ɗauke madina duka ai kowa ma shi ba hakin sa abu kan su shi ba sau da haka abu ne ya kan zai kamata a rika faɗansa yadda ya kamata to kaga a nan dai misali aisha tana cewa in ba ta kawai an bayyana kabarinsa me za a yi kan kabarin maza da ai za a je a yi wasu abubuwa ne ba daidai ba maza na yanki cewa Allahumma la taj'al qabri wa kana yu'bad kan ka je kamar da kabari na ya zama wani abun bauta a wajen sau da haka yanzu ko da mutum ya je ya ga dama ya samu wani langalan da ya lasa ya ga dama ya je wani tuma a wajen ya ga dama ya je wasu abubuwa duk ya ce ya lasa banza da wuhi bai ma karasa wajen kabarin ba ba zai ko kaɗan bai karasa ba ya karasa ba kwata-kwata a nan ne wasu daga cikin malamai kamar su imam malik suke cewa ba daidai bane ba sunna bace ka ce kana daga kasanka zan tashi a ce ina za ka tafi zan ke ta hazo zan ke ta ina zuwa ina zuwa kabarin manzo Allah shi wani haram ba daidai bane malik ya faɗa wannan magana zan ibnu tabi'a ya faɗa wannan magana aka shi aka tarjima ya wani ya rubuta tafi isna'iyya aka ce ai yanzu kaga yanzu ya mare da ma'aiki yanzu kaga ba na san dai ba wanda zai sai san ne ce mali gare da maliki bari ku ji magana sa wannan a cikin tartibul madari yake cewa la ara an yaqifa inda qabrin nabi ba na ganin in yi kawai ya zo wurin kawai zai ce kawai zai je tsaya a wani kabarin matsala saboda ya wasu ibadatuka a wajen walakin yi sallin wa yambi kawai ya sallama ya tafi abinsa saboda mai imam maliki hanawa saboda halin da ya zo cewa Allahu lati al-qabri ba kana yu'bat sannan kuma in ka je ka ruba zaka je yana cewa kuma shi yaki a ce zurtul qabr na je ci kabari ma'aiki kaga dai dole zaka hada da maganar kai dan bayan zaka je zaka aiki haji da wani zaka zaka zance da Allah dole ai zaka zance shi kana jin sa labari ka ka zo shi balin kai zaka shi ko sa ƙara samun kusanci na na bigire ai zaka ji dadin ka ce kace zaka ziyarce shi kamar da zaka je bakiya zaka je sauran wani je to amma dai ka zo ka ce wai kai yanzu kai kawai wani abu ya kai ka ce ba daidai bane ina ma sun dauko magana magana magana su abin ba suke fara shi annabi ne ba wani annabi a cikin addini na kwata kwata maga ce ta addini kawai ake wannan magana inda hujja ka kawo shi malik ne ce ya ki a ce zutul qabr in tabiya zai maimaita ba magana ce ta a ce wai kaza kaza kaza kaza kaza kaza wai in yace ya zace kabarin matsala dan me ya fada ba dai na san shi ba a to masu mun shirka ko ba su san shi ne mu zabi yanzu cewa Allah mu ce masu mun shirka a wajen kabarin matsala din ko kuma sai su ba su ce ba su daina neman taimako Allah ba za ka ce musu ba su san shi ne wannan ba hujja bane ba wannan hujja ce ta rashin hujja kuma in aka bari kaga za a bar kowa ya faɗa abin da ga dama inda kowa soyayya ai kowa yakan yi da awan soyayya din amma dai shi ba shi ne ba al'amarin ba ba al'amari shi ne kai abin da kake yin ya dace wanda kuma wannan shi ne alƙawarin da muka yi a lokacin lokacin Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah bangaren Allah ta'ala za mu buta masa shi da Muhammadu Rasulullah ko za mu yi gina shi akan shi bidiyarsa to kawai wannan malamai sun hada wannan kawai shine magana kawai wannan in ka je ka duba cikin a cikin al-mabsut da ake malamai ke kai cewa daga Isma'il ibn Ishaq al-Qadi babban maliki ne wannan maliki cewa man nazara an ya'ti al-qamar duk wanda ya ce ya yi alwashi ya na shirko bin cewa shi kabarin manzo Allah zai ce fala ya fa'al to ba zama wajibi ya cika ba kare aikata haka saboda halin da ya zo ai ka ko rantsuwa kai aka samu Allah zai cika kai bu to yanzu kaga shi ma yanzu da kai rantsuwa ko kai alwashi shi zaka je kabarin manzo Allah sai ka je sai ce a manzo Allah ya hana shaddul hal nan gari kuma ya ce la tajal qabri wa kana yawma ma da ya cika ayaka amma ba mai cewa maliki ya fara hana wannan abubuwan shi da sauran tabi'a irinsa da ta babu tabi sai zai ce kuma wani wani da haihuwar da ziyara aka ga wannan kuma wannan mangan ne imam malik kun je ku duba su dawwala su al-mutaqala al-baji al-furuq al-fiqhiyya na al-qadi abdul wahhab al-baghdadi wanda duk duk a cikin wannan shi al-qadi abdul wahhab yana cikin kunan malikiyya ba guda shida ina magana rukunai wato tira ku wanda ba wanda yake sai kai ya tabbata ba shi da maganganun su to ya daga cikin wato al-qadi abdul wahhab ya daga cikin rukunai guda biyu da ake kawowa sun shida ne rukunan malikiya amma kaga wani ba zai ce waɗannan su ne suka yi laifi ba sai zai sai zai dauko wani wanda yake shi bai ji ba bai gani ba haka a cikin ashafa katibul madarik da za a same waɗannan abubuwa akwai magana da wani lokaci suke kawowa magana cewa ba Abdullahi ibn Umar ruwaya ta ce musamman ibn Abi Shayba da musamman Abdullah ibn Razak Sanani ruwayan Ubaydullah ibn Umar daga Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar lokaci idan zai tafiya ya dan bar Madina sai je sallama ba maza Allah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya abata babansa sai tafi abinsa sai kaga shi kaga yana ziyarta kenan shi ba Abdullahi Umar ba ba ba ce sallama fa yi kuma ba kullum ba ba kullum yake sallaman nan ba sai in zai tafiya ko in ya dawo sai yake ganin waɗannan sun fi kowa ne zumunci a kansa ko ko ya ya zo ya gita su sai ba masallaci ya zo ya gita su iya ganin cikin zumunci tunda dai dole ta gita su sai ya musu sallama wannan shine ka abin da Ibn Umar kuma a haka al-Umari Abdullah ibn Umar yake cewa ma na'lamu ahadan taba'a Abdullah ibn Umar ala zalik aw kama kana yace ba mu san wani mutumi da yabi Abdullah ibn Umar akan wannan mutar ba mu san shi ba dan gidansa ne bake ga wannan magana dan ku san irin addinin ba ba kowa kara ba wallahi ko a dace ne mu ce baka dace ko ka ji dacewa shikenan addini da ma ba ta ba da ka bane addini na Allah ne Allah ne ya aiko mana aikin sa saboda haka shirye mu aiki kawai ake bi dan sadikan sa ne yanzu yake magana cewa ba mu san wani wanda ya dace da Ibn Umar ba kuma kaga abin da ke sallama yake kuma ku ji sallama ku tafi abin ku gani ai da ai da sauki sauki amma kaga ba haka siya ba sai kaga sai a ku a ce kaza a ce bakin ciki ne ai wannan kiyya ce tsaba ce zuciya ha ai haka ba Allah ne ya tanaji a cikin addinin sa shi shine a shari'u mu kuma mun sallama masa abin da yake faɗa kawai mun riga mun riga mun narke in fala'i kace magana kai ka riga ka to mu riga mun narke kan umarnin sa in da ya riga ba da umarni to mu shikenan kawai magana ya kaji yanzu ka yanzu da shi fa ya yadda matarsa da take yawan mun maganganun su ta fi kowa san shi ba matarsa da da kullun ya faɗa magana za ta za ta za ta kauce ba kake fita ta fita kuma wata ce tana san shi kuma kaga wannan ganganci ne kuma a bari mu karanta wannan hadisan daga tunda dai insha Allah kamar da nace mu wannan حديث نقب ما لنتي وعن عبد الله بن مسعود حديث دقى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى دقى مزالة سسمى أنه قال مزالة يتي ليس منا من ضرب الخدود baya cikin wanda ya je ya rika dukan fuskar sa saboda an masa wani mutuwa ko wani bincike ya same shi wa shaqqal jiyu kuma ya dinga keta tufansa wa da'a bi da'wal jahiliya ya rika yin kira kira na jahiliya kira da ba musulunci bai goye bayan wannan abubuwan ba wannan wannan hadisi hadisi ne wanda Masruq ibn al-Ajda shine yake rawaitowa daga daga Abdullah ibn Mas'ud hadisi ne sahihi shi ma dai kun ga anan da yake ana nuna wato dole mutum ya zama yayi hakuri akan duk wata jarabawa da ya samu ko da jarabawa ce ta mutuwa na makusanci ko abin da ya kama da wannan ko ba komai dai in ya tana cewa ma'aikin nan inda da zamu inda san samu mu ne ya tashi a rayuwa yanzu to ga shi dai mun yi haƙuri da shi to haƙuri da kai da ma'aiki ya yi kaka bai kamata a ce ya kai wato haƙuri da za ka yi da ma'aikinka ya fi wannan ba kuma da rashin sa to dole ya zama haƙuri da za mu da rashin ma'aiki na muna ta saɓani muna ta husuma kan kan ubangijinmu muna kishirwan maza Allah ya zama yau ya yi mana magana ce kai ka fujin saɓani kai kai da ka zo da kaza ka ka tsara kai yi kaza kai ka dace to duk babu shi aka ga muna jin kishirwan zama da shi to hakurin da muka yi da aka yi da rashin mazana wannan yaki in ka tana wannan kuma kaga shi ma sai hakurtar da kai kai ma zama duk wani wanda ka rasa ya zama ka ka hakura sai hadisi na gaba hadisi ne na Abu Huraira mazalla yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jinaza duk wanda ya halarci sallar janaiza hatta ya salli alaiha sai har zai sallar masallar ya majalaitar sallah falahu qirat ya da wani kabakin lada mai yawa kuma shahida ha duk wanda ya halarci sallar hatta tudfana ya halarci wato shi hada wannan gawan hatta tudfana har sai da aka binne ta wala hu qiratan ya da kafakin lada da biyu qila wa mal qiratan aka ce meye wannan rubul lada qala ta ce mithlul jabalain azimain yace kwatan kwacin duwar wasu manya guda biyu wal muslimin aw lafazi da imam muslim asgharuhuma mithlu uhud mafi karancin su wadannan duwar wasu da za a zo a rarraba na lada na wanda ya raka ɗan uwansa musulmi shine wato kutankwacin wato dutsen Uhud dutsen Uhud kusan shi shine zaba ya Madina kaga ba karamin dutse bane ba wanda wanda zai zo ce ya wanda wani arziki da zai ce ya kai dutsen ko rabin ko kwata ba zai kai ba da baka je ladan ubangiji zai ba mutane a wanda suka yi waɗannan abubuwa al-qirat wannan gashi kan kai tsaye manzo ya riga ya fassara wannan ruwaya ce ta Ibn Shihab az-Zuhri daga daga daga ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib daga abu huraira ko daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj daga abu huraira shi yasa a can kashin karshe sai azuri ke cewa sai salim dan gidan abdullahi dan umar da yaji wannan hadisi da abu huraira ke bayarwa sai je sai yake ba da labarin cewa da abdullahi dan umar babansa yace sai yake cewa laqad bayyana qarariba katira yace inna lillahi ai ko mun mun rasa lada da kima masu yawa kuma wato kamar da can shi ba zai lazumta ma kansa sai ya raka gawa idan ya mata ya mata sallah yana da wasu abubuwa kun san malami ne shi mai fatawa a Madina a wancan lokaci in ya ga babu bukata sai ya dan juya eh to shine yake cewa laqad bayyana qararifa kathira lalle mun yi asarar ladan dake masu yawa a wanda ke nuna mana cewa wato falalan na idan wato yan uwa musulmi sun rasu to a kokari kwarai da gaske a bi su a san masa sallah in an samu dama kuma a ji a kai su kabari in babu dama shi kenan kusan yanzu kabarin ya nema ya zama wani abin da sai an hawa abin hawa sai wani tanaji iri iri da can makabarta kamar da aka sani kawai sai dai a dan daura shi a kafa da a tafi da shi a tafi da shi mamacin amma yanzu sai an sa shiga mota sai ayi kaza saboda haka in akwai cutarwa wannan mutum da wasu uzurrukan sa to babu laifi in ya takaito akan sallah din amma ya tabbas dai wanda ya kai shi ya kai wato mamacin makabarta to wani kuma yana da dadin yana da dadin lada akan shi da bai je ba Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya ji kan mabata mu Allah ta'ala ya sa sun dace in ta mu ta zo Allah ta'ala ya sanya mu cika da imani da wannan ne insha Allah muka zo karshen wannan babi na wato kitabul janais za mu shiga kitabul zakati insha Allah sati mai zuwa kuma an gama an gama babin sallah baki dai kuma wannan duka shirka da muka yi da muka yi duk a babin sallah ne duk wasu muhimman al'amura game da babin sallah wai shi malam abin da yake tsammani da za a ce duk wani su wasu masail sun manya da ƙananan su akalla dai mun dan san su kar mu ce an kawo maka wani abu ba ko a ce ba sani ba abin da makanta Allah ya amfanar da mu abin da muka yi kuskure a cikin abubuwan da muka karanta a wannan kashtaka da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana kuma ya dace da mu mu gane saboda mu gyara وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته